المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دام تشترسي نقوم شاهدو تكين كراتمنا أصول الفقه الاتاف من مراكز السعود نا الشيخ عبد الله الشنقيطي رحمة الله عليه da sharhin sanatar wurud na Sheikh Al-Amin Shinqibi rahmatullahi alayh yau sha shida ga watan Rabi'u Thani hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1438 wadda ta daidai da sha biyar ga watan ɗaya shekara ta 2017 ta miladiya za mu tashi baiti na 92 bidraku min ghairi qaba tasawwur
بسم الله الرحمن الرحيم وقال المؤلف رحمه الله الإدراك الإدراك من غير قضاء تصوره ومعه تصديق ولا مشتبه
na ya ce lidraku wannan a mayar da hamzatul wasul ɗin ta zamanto a hamzatul qat'i ɗin ta zamanto wasul saboda wazani domin ka ce in ka ce al-idraku zai karye baitin sai ka ce lidraku lidraku min aiwar shi ba lidraku eh alidrak alidraku min ghairi qada tasawwur na ko kuma in kai in kai in kai mai da ita kira annabi din ma zai lidraku ko da yake a ba zai yi ba haka eh shi ba ko shi ma akwai ba za ba ka yi tida a haka ba haka ne alidraku na alidraku min ghairi qada wato riskan abu a wato fahimtar abu sanin abu min gairi kaza ba tare da hukunci a kansa ba ba tare da hukunci a kansa a da akan nisb a kansa in an nasabta shi zuwa ga wani abu ba kai idrakinsa kawai hakikanin mahiyarsa to wannan shi ake ce ma tasawuf shine ake ce ma a ilmin mantiq at-tasawuf wa ma'ahu wa ma'ahu tare da aba kuwa tare da hukunci a kansa tasdiqu to wannan shi ake cewa tasdiq wa za mushtaharu ko wa za mushtahiru wannan shine abin da ya shahara da kansa ko kuma abin da aka shahara da shi wato akwai sabani a wannan zai mana ta'arifin at-tasawwur wa tasdiq ya ɗaya daga cikin abubuwan da suke cikin shika-shikan almanzu ka yi yanzu kamar ka gane cewar ka gane ma'anar zaki da ɗaci da fari da baki kawai kasan cewa wannan ɗaci ne kasan ɗaci wannan idrak ne amma ka ce a ka yi ka tabbatar da hukunci akan wannan zakin a wannan dacin kamar ko zakin ko farin ko baki to wannan tasdik ne kamar ka ce a a wato farar ƙasa fara ce ko ka ce magani mai daci ne ko ka ce rake mai zaki ne to wannan tasdik ne amma in kawai ka yi ka san meye rake ko meye zaki wannan tasawur ne saboda haka tasdiq sai ka hada sai ka gama tasawur tukuna sannan za ka yi tasdiq shi yasa sukan ce al-hukmu ala shay far'un an tasawurihi hukunci akan abu yana nisantuwa ne daga tasawurinsa sai ka san shi sai ka san abin yanzu kamar a kamar jiya ne tambayan da aka yi akan bedilin dinnan wajen karatu wanda suke wajen karatun tafsir sun ji tambayar da aka yi akan bedilin can aka shayar da yawa yana bugarwa to a za a iya za a ci iya wanda ya nuna cewa kaɗan ma bai halarta ba ta yi hukunci akan wannan sai an yi idraki sai an yi idrakin bugarwar da yake yi menene bugarwa me bugarwar da yake yi don aka yi idrakin wannan shi za a iya hukunci to wannan idrak din shine tasawwur dole sai an yi tasawwur shi yasa wani lokaci zaka ga malaman in aka zo wajen amfani da wannan wajen babin fatwa yake ayyana akan malamai kafin su hukunci akan abu sai su nemi wanda za su ba su tasawwur wanda za su ba su tasawur wato su fahimci abin a yadda yake na'am eh a cikin babin a cikin babin a cikin a cikin wajen masu wajen masu nahawu al-insha a'a ba za a ce tasawur wal insha ba a'a ba na atuwar manhud ba ne wato a tasbir shi ne kamar wato al-mahmul wal mawdu kamar al-mubtada wal khabar jumal su ne ake musu tasbir jumla ismiya ko jumla fi'liya kamar ka ce qama zaid kaga wannan in ka ce zaid ya tashi kaga za a iya cewa gaskiya ne ko ƙarya ne duk abin da za a iya cewa gaskiya ne ko ƙarya ne da wannan tasdir amma kawai in ka ce alƙiyam alƙiyam shi ka rufi kan cewa wannan alƙiyam ne wanda babu zancen wani hukunci a kai ko kuma ƙa'im ko kuma hulu ko abiyam ka riske kawai ka ce abiyam shi kansa abiyam ɗin farin tasawurin me ma'anar abiyar din wannan babu tasdiq a ciki ba za a iya ce maka ƙarya ba ƙarya ne ba ba za a iya ce maka ƙarya ne ba na'am da ka sani a farko cewa al-idrak a istilahin manantika shine isuwar rai isuwar zuciya ya zuwa ga ma'ana cikakkiyar da cikakkiyar wato cikakkiyar ma'anarsa cikakkiya ka san abin yadda yake hakikatan shine ta hanyar ka gan shi ko kuma an baka labari wanda yake labarin ba zai la ya tamilu naqir labari ne yake to idan zuciya ta gane ma'anar abu labi tamami ba cikakkiyar ma'anarsa ba ba huwa shugo to wannan shugo ne yanzu kamar idrakin mu cewa mala'iku mala'iku an halice su daga haske kaga wannan ya nuna kan cewar wato ba jiki ne wanda za ka kama shi ba ko amma za mu iya idrakin hakikanin mala'ika sai dai shu'ur kawai muke da shi muna jin ga yadda suke sau da ka kowa yadda ya zai shigorin mala'ika daban ne saboda ba zai taɓa yi wa mu samu idrak yi haƙiƙatihi ba a kansu inda mu taɓa ganin su haka zalika kamar rai ruh sai dai mu shi'ur da shi amma mu san haƙiƙatinsa ba ba za mu iya idrakinsa ba na'am ma'anar zancen malam cewa zuciya idan ta kai ya zuwa ga wata ma'ana ba tare da hukunci akan wannan ma'ana ba ai ma'anar qada din nan shine hukunci akan wannan ma'ana da tabbatar da tabbatar da wani abu ga wannan ma'anar ko kuma kore wani ko kuma kore shi daga wannan ma'anar kamar yadda za ta kai ya zuwa ga sanin ma'anar zaki da ɗaci da fari da baki da wannan shi ake ce mata sauwo a ilimin mantar wa huwa tafa'ul at-tafa'ul shine abinda ake yin sa marratan ba'da ukhra wato kokarin ka gane surar abin ka sake wato kana ta kokari shi yasa yazo da tafa'ul wanda yake nuna al-muhawala wal ijtihad kana ta kokari kan ka riske shi yadda yake kuma da ya ce a tafa'ul domin a sira ce ta masdar tafa'ala tafa'ulan duk fi'ilin da ya zo a sigar tafa'ala to masdarinsa tafa'ul kaga tasawwara tasawwuran ta zandaka ta zandukan arwa'iya zubillah na'am domin wanda yake riskan hakikanin abubuwa a yanda suke abinda almahiya shine abinda ake tambayarsa da ma kace ma haza menene wannan to abinda jawabin da zai zo shine mahiya wanda zai bayyana maka in aka yi tambaya ma haza menene wannan to abinda zai zo na bayani shine mahiya
تنطبع صورها بالآجبين tana abinda yasa abinda domin at-tafa'ul min as-sura shine haƙiƙanin idrak wato fahimtar haƙiƙanin abin haƙiƙanin menene wannan abin wato yana buguwa a cikin surar zuciyar mutum a cikin i a cikin wato a madubin kwakwalwarsa shine man dan yanzu idan a mutumin da a mutumin da bai taba mutumin da bai taba ganin a a mutumin da bai taba ganin a wani abu ne wanda yake nadir ya zama to an gani mutumin da bai taba ganin irin a jirgin sama da yake tashi babu mai juya shi na ba drone ko an aka gaya masa in aka yi masa bayani ga yanda yake ga yanda yake a zuciyarsa wata sura za ta yi yanzu inda kamar a ce wani zai zo ya ce a wato an yi wata sabuwar mota mai kama kaza mai kama kaza mai kama kaza ya bayyana sai ce kowa daga bayanin nan ya zana yaya motar nan take kowa zai faɗi yadda take a madubin zuciyarsa yadda take a madubin zuciyarsa tunda ba a ganta ba wannan ƙoƙarin na aita saurinta to ba za a iya idrakinta bi tamamiha ba to wannan abin da za a kawo shu'ur ne to inda zai kai shi zuwa da tamaminsa shi zai zamanto wato tasawurul ha shi ne zai zamanto tasawurul haqiqi na wa qawluhu wa ma'ahu tasdiqun da yace kuma fadin sa da yace tare da kuma shi tasdiqi ne
يعني أن الإدراك yana nufin cewa al-idrak مع الفضاء tare da yin hukunci على الوقوع akan al-mawdu abinda aka gina ake neman labarin sa wato shine abinda shine kamar al-mubtada a cikin jumla ko kuma wato al- a- al-fa'il eh, a cikin jumla fi'liya بالمحمول bil mahmul da abinda ake daukan mawdu'in a kansa يسمى تسليما shine tasdiq wato idan ka zo yanzu kaga kamar kace al-insan katib al-mawdu shine al-insan katib shine al-mahmul ka dangana wato al-mahmul da al-mawdu shine ka tabbatar da nisba ka tabbatar cewa mutum mai rubutu ne ko al-insan zahir mutum mai dariya ne a ce al'insan hayawanun zahir in ka ce alhayawan al-zahir to duk wannan yana daga cikin tabbatar da nisba ko kuma ka ce addawa'u murrun to kaga ka tabbatar al-mawdu anan shine addawa a al-marara shine al-mahmud abinda kake daukan al-mawdu a kansa
ومراده أن تفسر إذا وصلت إلى الإدراك to abin da yake nufi shine zuciya idan ta kai ya zuwa ga riskar almahkum abin da ake hukunci a kansa عليه a shine abin da ake hukunci a kansa almawdu kenan wal mahkum fi da abin da ake hukuncin da shi والنسبة للحدود da kuma tsa- alaka da ke tsakan alaka ta hukunci tsakanin su التي هي مؤمن بالجاه والسلام wannan alaka ita ce wajen da abin da za a iya tabbatarwa ko a kore an fahimta abin da wannan nisbar ita ce za a iya tabbatarwa ko a kore ba za ka iya tab- ba za ka iya kore almawdu ba ba za ka iya ba za ka iya kore almahkum shi kan kansa a- almahkum alaihi ba ko almahkum bihi nisba ce yanzu kaga in ka zo ka ce addawa murrun abinda ba ba za ka iya cewa a'a ba daci ba magani da baki ɗaya ma babu kowanne ba za ka iya wannan ba wannan haƙa'in ne suna nan ko ka ce da su ko babu su suna nan. amma nisbar tabbatar da wannan ɗacin ga maganin shi ne za ka iya korewa wannan alaƙa ka ce a'a ba ɗaci gare shi ba wannan maganin ba ne wannan maganin ba ɗaci gare shi ba Eh. amma maganin ɗaci ba zai koro maganin ba ba zai koro ba nisbar ce za ka iya korewa ka dangana ɗaci ya zuwa ga maganin shi ne za ka iya cewar haka ne ko ba haka ba ne shine ai a mawrid allati hiya mawridul ijabi was salb wato abinda yake ake zaka iya tabbatarwa ko ka kore
وكونه واقعة في الدين wa kaunuhu waqi'at da kuma kasancewar haka din take ko ba haka din take ba domin nisbar za ta iya zama ta bisa ɗabi'a ko za ta iya zama ta bisa ɗabi'a wato bisa ɗabi'a magani mai ɗaci ne to amma kasancewar wannan maganin mai ɗaci ne shi ma wani hukunci ne to da kun ga abubuwa guda hudu ne na farko al-mahkumu alaihi abinda kake hukunci a kansa shine magani almahkumu bihi abinda kake hukunci da shi shine dacin sannan nisbar cewar wato eh alakar magani da daci shine akwai ko babu sannan kuma afkuwar wannan alakar bil fi'il akan wannan maganin bil fi'il haka yake mai dacin ko ba mai dacin ba don haka arba abubuwa guda hudu kowanne daga cikin su tasawur ne ko na'am أو غير واقعة au gairuwa ko kuma ba mai ba mai tabbata bace فهذه الإدراكات الأربعة to waɗannan fahimtar abubuwan nan guda hudu هي التسليم shine at-tasdiq ba ka gani abinda kwakwalwa take yi ne kwakwalwa an kace zaka zo kai breaking down din ta wato kai tafsilin abubuwan da take yi sai da ka zama to mu'akkad ka fahimci ma abinda take yi gashi kana yi kawai bisa dabi'a ka saliqatan amma aka zo haka maka ga abinda kake yi Eh? shikenan kokarin ka fahimci wannan wata kila sai a batar da kai kuma gashi kana yi shi yasa shekul islam ya ce yake shekul islam ibn taymiya yake cewa wato azzaki wanda yake shi ilmin mantiq mai ha wato azzaki wanda yake mai mai- a- a- a- haziki baya bukatar sa wanda yake kuma ba haziki ba ba zai fahimce shi ba azzaki baya bukatar saboda shi da ma tunanin sa haka yake ba zai yi abu wanda yake hankali ya saba ma hankali ba saboda kai fa hankali saboda shi hankali basit ne hanyar sa mai sauki ce ya ga ya- ga yadda ake to amma in ka zo zaka faffadi irin abin da hankali yake yi to a ciki ne sai ka shigar da maganganu wanda yake a zaka iya- sai ka ga wanda yake ba shi da idraki yadda ya kamata sai ya- sai ya bace ma ya ce shi bai gane wannan ya kasa fahimtar abu Dan kuma abu ne basit na'am
وعليكم التسليم وأكثر من واقعة تصورات to don haka kaga a tasdiq abu ne da ake hauhawarsa ake har haɗa shi daga tasawur guda hudu kamar wanda muke bayani tasawurul mahkum alaihi tasawurul mahkum bihi tasawurul nisba tasawurul wuqu aw ghairul wuqu alwaqi'iyya aw adamiha Eh.
ومذهب الحكماء wa madhhabul hukama madhhabar wato masu hikima eh, malaman falsafa malaman falsafa أن التسليم su suke nufi da al-hukama eh malaman falsafa ba sophist Eh. cewa shi tasdiq هو التصور الرابع shine at-tasawwurur rabi na hudun Ke- shine shine tabbatar da waqi'iyya a adamin shine shine tasdiq a wajen malaman falsafa amma wajen waɗansu a wajen sauran malaman mantiq abin da ya tafi akai wanda yace wa za mu shtaharu shine majmu'in abubuwan guda hudu ga baki ɗaya tasdiq ne
والثلاثة قبله الشروط su kuwa na ukun kafinsa shurut ne Eh, wannan duk sharaɗai ne wato kafin ka tabbatar da cewar in ka ce wannan maganin mai- a- a- a- wannan maganin mai ɗaci ne kafin ka tabbatar da shi sai ka akwai sharuɗa sharaɗin farko ka san meye maganin sharaɗi na biyu ka san meye ɗaci sharaɗi na uku ka tabbatar da alaƙar wannan maganin da a- alaƙar maganin da ɗacin to in ka tabbatar da waɗannan sharaɗai to sai kuma wannan in suka haɗu da baki ɗaya to sai abinda almahiya sai ta tabbata tunda shine sharaɗi shine ma yalzamu min wujudihi alwujud saboda haka shi bai ɗauki waɗannan tasawurat ɗin a matsayin su arkanul mahi wato arkanul hukm ba na'am
وعليه فهو بسيط wa alaihi fa huwa basir dan haka shi a wajensa at-tasdiq basir ma'anar al-basir shine wanda baya buƙatar sai kayi tarkibi Hmm? duk abin da yake abu ɗaya ne kawai baya buƙatar sai ka hada abubuwa masu yawa shine basir wanda yake sai ka hada abubuwa masu yawa shine al-murakkab to kaga idan ka ce at-tasdiq shine ka hada tasawur guda hudu to wannan fadin ka tasdiq dinnan ya kame da shi murakkab ko basit ya zama murakkab don ka har hada waɗannan abubuwa guda hudu kowanne daga cikin su suka hadu har suka zamanto al a a suka zamanto shine wannan tasdim din in ga ka dauke shi cewa tasawur din da kake bukata shine hukuncin na karshe sauran abubuwan amma kafin su tabbata sai sharadi ya cika shi sharadi bisa ɗabi'arsa baya cikin mahiyar abu abu ne wanda yake a wajensa yanzu kamar sallah alwala kaga ba ta da alaka da sallah amma ba za a samu sallah ba sai da alwala haka kallon alƙibla ba shi da alaƙa da sallah amma ba za a samu sallah ba sai da kallon alƙibla amma ba sa cikin sallah ba sa cikin duk shuru haka ɗabi'a su ba sa cikin mahiyar abu to wanda suke ganin cewar shi tasdik dinnan da ake waɗannan tasawura din da aka ambata sharaɗai ne ainihin tasdik din shine hukuncin na ƙarshe tabbatar da waƙi'iyar abu ko rashin waƙi'iyarsa shine ainihin tasdik din to sai su ce kaga anan wajen at-tasdik basit ne ko murakkab fasiku hukunci ne ɗaya waɗannan abubuwan su wa'annan wato abin nan shurut ne ba sa daga cikin almahiyya dokta ya biyu an zo wannan program ne na'am falkullu muttafiqun ala anna at-tasdiq dukkaninsu wato a bisa kaulin guda biyu da suna manatika da suna al-hukama dukkaninsu sun yi ittifaki kan cewa tasdiq baya yiwuwa sai an samu wayannan tasawurat sun guda hudu na farko tasawurul mawdu shine al-mahkum alayhi wal mahmul da kuma shine al-mahkum bihi da kuma alaƙa ta hukunci tsakanin al-mahmul da al-mawdu ba tare da tabbatarwa ba ko korewa fahimtar nisbar kanta wato ka fahimci yadda za a alaƙanta ɗaci da magani ba tare da ka tabbatar da ita ga wannan ba tare da ka yi hukuncin a yanzu ba kamar yadda yake faruwa daga wajen mai shakka wato shi yasa kai wato wannan abun shine yaje shiga ya bata tunanin wato malaman ilmul kalam saboda kaga yanzu sun ce idrakin nisba din nan kafin ka sami yaqini kafin ka tabbatar da tasdiq sai kai idrakin nisba A wajen idrakin nisba dan a tabbatar da halin shakka shi suke cewa ma imani ma sai kai wannan shakka kai shakka tukuna domin ba za a samu tasdik ba sai da shakka saboda wajen tabbatar da nisba wato kayi wato tabbatar da alaka ba za ka iya tabbatar da nisba ba sai ka yi itibari da halin mai shakka don shi za ka samu ilimi shi zai zama to ka yi hukunci bisa ilimi to shi suka shigar da wannan cikin addini farko ya yi shakka ya yi shi ne aka suke cewa na'am na hudu kuma shi ne tasawuru iha ka suranta afkuwar wannan nisbar a cikin kabiyar da kake magana a kanta bil fi'il a aikace au adami wuqu'iha ko rashin afkuwarta sai dai wanda yake cewa a tasawur murakkab ne cewa shi wannan shi kansa tasawur din murakkab ne suna cewa kasancewar shi tasawur ya tsaya a kan wato sai ka samu waɗannan tasawurat ɗin guda uku al'uwal na farko shine al-mahmud wal-mawdu wal-mahmul wal-nisba sai ya ce min tawakufin almahiya ala arkaniha sai ce wayannan rukunai ne na mahiya sau da haka shi wanda yake cewa tasawur din murakkab ne wayancan ba shurut bane bal kowanne daga cikinsu rukuni ne to kuma tabbatar da mahiyar abu hakikanta baya tabbata sai da sanin rukunanta wanda kuma daga cikinsu ya ce a shi a tasdir basir abu ne wanda yake ɗaya ne baya buƙatar sai an tattaro abubuwa an hawa wato an hawar da abubuwa akan juna kafin a same shi to shi yana cewa ويتوقف النبي على شروطها ala shartiha yana daga cikin wato tawakkufin wato tabbatar da ma- wato cewa mahiya ba ta tabbata sai sharuɗanta sun cika shine ma'ana tawakkufin mahiya ma'ana ba ta tabbata ai adamu subutiya tana tsayuwa a kan samuwar sharuɗanta to shi kuma ake cewa masu sai ya ce waɗannan tasawura ɗin duk sharuɗai ne kamar yadda dai muke bayani ɗazu eh eh wa shartu shine ai haka suke faɗa eh eh ar-ruknu juz'u dhati wa shartu kharaj na haka ne
وعلى انهم يختلفوا في الحكم to ka sani cewa kuma sun yi sabani a cikin hukunci هل هو سبب النسبه
na shi hukunci cirewar wannan nisban ne wannan alakar او ايجابها ko kuma tabbatar da ita فيكون فعلا sai ya zamanto aiki ne او هو kaga in ka اعتراض- tabbatar da shi ko ka cire sai ya zamanto aiki ne
او هو اعتقاد سببها a huwa itiqadu salabiha ko kuma kai itikadi ne a zuciyarka na kan cewa babu wannan nisbar او ايجابها ko kuma akwai ta فيكون sai فعلا ya zama to infial abu ne wanda yake kawai a zuciya yake fi'il kuwa ka tabbatar da wato wannan ku aiki ne to saboda haka kaga shine nan waza- wajen za a iya cewa hatta barin yi ma shi ma aiki din ne ya zama to hukunci zai tarattubi a kansa
ولا قائله duk تحتمل babu wani fa'ida a cikin wannan sabani wani lokaci fa'idar da yasa suke faɗa saboda in mutum yana karanta karanta littafan nan in karanta karanta littafan su za ka rinka ganin irin wayannan abubuwa to haka wani lokaci yana da kyau din mutum duk da ba su da wani fa'ida ba su da wani amfani ya kokarin ya fahimta saboda a wato mutum ya rinka motsa zuciyarsa a cikin abubuwa na tunani yana tafakkur shine zai sa zuciyar kwakwalwarsa ya zama tana da rai yanzu ga yadda abin da aka kashe mana kenan an kashe mana tunani saboda kullum kai kenan daga kallo sai ji daga kallo sai sauraro babu wani tunani da zaka zauna ka yi mai zurfi har da din nan mata gagara wanda kullum yanzu in mutum yanzu kaga in mutum ya dauki waya wanda kusan mutum ya lissafin lokacin da yake rike waya a rayuwarsa kan da yake a cikin a cikin in kai za ka gani watakila a cikin awa ɗaya lokacin da za ka ɗauko waya ka rike watakila sai ka ɗauko waya sau wajen goma ka rike ta duk a cikin wannan babu wani harka ta ta zai ta kwakwalwa babu wani tafakko ko dai ka ji ne ko ka gani kenan abubuwa an gara ma wanda ba watakila ma za su karanta kwakwalwa ta mutu saboda haka wayannan fa'idarsu shine mutum wato ya rinka wasa kwakwalwarsa don ita kanta kwakwalwa kamar yanda wato ake ma ido exercise na ƙarin ƙarfin gani haka kwakwalwa take bukata daga cikin abin da ke sa kwakwalwa take wannan shine hadda da tunani a cikin waɗannan almakulat ka rinka tunani akan wannan ko da lissafi din nan ko da lissafi din nan za ka zauna ka yi shi kansa harka ce ta kwakwalwa to kullum cajin kwakwalwa kuke yi ko saboda kullum kuna ganin dalili da ya inganta ko bai inganta ba za a karɓe shi gaskiya ne duk irin ah, haka ake so Ah, yanzu kaga mutum da ko da ka iya larabci ko da ka iya yare za a karanta labaru littafan labaru za a karanta jaridu da sauransu irin waɗannan abubuwa da yare ake rubuta su abubuwa na falsafa da abubuwa na irin wannan mantik din da abubuwa na harkar kwakwalwa da sau da yake bukatar ke tunani mai zurfi ba lallai ka fahimce su ba ba na mantawa lokacin muke karatu akwai wani balarabe ne kuma balarabe wanda yake yana da son adam yana da yawan shi ma yana da yan rubuce-rubucen makala cikinsa makwabcinmu ne a madina wata ran na ɗauko masa alfuro na ƙarafi da ya karanta sai ce yanzu wannan abin larabci ne ta yaya ake ba na iya gane wannan larabcin saboda bai saba da irin wannan karatun ba bai saba da irin wannan karatun ba daltaban shakar isa ibn taimiyya haka suke Hmm? wato a a ga- lokacin da nake lokacin da lokacin da nake karatun minhajin sunna mujalladi na uku din nan da yawan su tsallake shi ne dan gaskiya da yawan su tsallake shi ne saboda abin ya yi min sauri da shiga rigimar da yake yi da waɗansu akan wata juziya yar kankanwa daga ya shafe fejina wajen ɗari a kanta sannan kuma duk daga daga zarar ya dawo ya ce wannan duk babu wani fa'ida a cikin wannan to saboda haka duk da zaka ga sun faɗi irin wannan a cikin littattafai da sai haka ga ɗaliban ilimi in sun faɗi irin wannan kan cewa wannan babu wani fa'ida a ciki kawai kasancewa babu wani samara na hukunci akan wannan saɓanin sai dai an yi shi kuma ka tsaya ka fahimce shi ɗin shi kansa yana da fa'ida kai gare ka ɗalibi ka tsaya ka fahimce shi yana da fa'ida saboda ko babu komai a cikin wannan akwai wato motsa kwakwalwarka da motsa tunaninka na faɗin malam da ya yi wa za mu shtahiru ko mu shtaharu in ka ce mu shtahiru shi ne ya shahara kansa ismu fa'il ko in ka ce mu shtaharu kuwa shi aka shaharar wanda yake kusan na ganin zai fi shi malaman mantik suka shahara suka mayar da shi mashhuri yana nufin cewa al-mashhur abinda yake yana nufin cewa wato abinda yake nufi shine cewa abu wanda yake mashhuri min at-tasdiqat al-arba ko kuma dai at-tasawurat dai ko ce kasancewar tasdiq murakkabi ne daga at-tasdiqat al-arba at-tasawurat at-tasawurat al-arba al-mutaqaddima eh an nusabu tasawurat ne akwai masu tasawurat ko to nusa ta ce tasawurat ita ce za ta ce tun da aiwa yana abubuwan guda da muka ambace su aiki tasawurat ne ko almahkum alaihi wal mahkum bihi wal nisba dukkanin su tasawur mazhabin kuma mazhabar kuma tsofaffin malaman mantiq sabanin wannan wato irin malaman na can farko su aristotle kenan da sauransu abin da ya sa aka ambaci tabbatar da wato al-mahmul shine al-mahkumu bihi aka tabbatar da shi lil mawdu ga wanda kake hukuncin a kansa shine al-kamar al-mubtada kenan ko kore shi daga gare shi an ba shi suna tasdiqa at-tasdiq domin ba da labari ko in kace addawa mur labari kake bayarwa ko za a iya cewa eh gaskiya ne hakan in ya dandana ya ji ya ce a ba haka ba to kaga labari ne ke shi yasa wato shi yasa aka kira shi tasdir wal khabaru li dhati shi ko labari a kashin kansa yana daukan zai iya a gaskata shi zai iya karyata shi za a iya cewa sadakta za a cewa kazabta in ka ba da labari ko kamar yadda yake a babin balaga ai haka yake a babin a nahau da babin balaga duk haka yake sai suka kira shi tasdiqan eh domin suna ne da ashraful ihtimalai ba wai tasdiq ne kawai a cikin habar ba akwai takrib ma to amma a saba ma harshe fadan alheri eh a saba ma harshe fadan alheri sai aka zabe shi da wato wato ashrafil ihtimalin in gona duk ladabtar da mu ake yi wato mutum ka saba faɗan alkhairi na'am a alhukama alhukama su abin nan mutlaƙin wato malaman falsafa ne eh na'am amma idan abin da na fahimta daga gudama ilma na ɗin nan su ne na farkon su irin su plato da su aristotle
جازمه دون تغير مبين علما وغير اعتقاد ينقسم جازمه wato a tasdiqul jazim shi tasdiq din wannan damir din yana komawa ya zuwa ga tasdiq da ake maganar sa jazimuhu yankakken sa wanda aka yanke shi duna tadayyurin ba tare da cewar zai canza daga waqi'il amr ba ulima an san wannan ilman wato shi ake ce ma al-ilm wato shine at-tasdiq wanda yake ba zai dauki attagayu ba zai dauki naqir ba wannan shine ilimi sawa'un ka yadda ko baka yadda ba wannan shi ake ce ma'al ilm na'am wa ghayruhu wannan sa kuwa ai wanda yake gayar wanda yake zai iya samun tagayyur wanda zai iya ihtimalin naqib i'tiqadu wannan shine ake ce ma al-i'tiqad to akwai bacci tsakanin al-ilmu da al-i'tiqad al-ilm wannan ba ta shine shine shine wato gaskata abu ba tare da cewar ya canza fi waqi'il amr ba shine al-ilmu daruri din wanda ake cewa tattaru ila tasdiqihi to amma shi ka gaskata ko kar ka gaskata saboda a shi ka gaskata ko kar ka gaskata wannan shine al-i'tiqad to shi kuma yanqasim ila sahihin ila sahihin shi wannan al-i'tiqad ya kasu kashi biyu akwai al-i'tiqadu sahih ya zuwa ga ingantacce in yakun in yakun yuqabihu idan ya zamanto yayi mutabaqa da waqi'il amr da abin da yake a haka au fasidin zai iya zamantowa fasidi wato batacce in huwa la yuwafiqu idan bai dace da wato waqi'il amr ba saboda haka anan akwai mustalahat guda uku wato shine al-ilm da al-i'tiqad as-sahih da al-i'tiqad al-fasid abinda zai mana bayani a waɗannan baitukan guda biyu kenan الضمير في قوله الضمير da yake a cikin fadin sa jazimuhu yana nufin alqaba wato wannan hukuncin da ake yi bima yana nufin hukunci din wato yin hukunci da nasabta al-mahmul shine al-khabar ila al-mawdu ya zuwa ga shi al-mubtada wanda yake shine al-mahkum alaihi idan ya zama to yanke ne ba zai yiwu ya canza ba ba zai yiwu a samu shakka a cikinsa ba a wani hali na a dukkan wani hali kamar hukunci da cewa daya rabin biyu ce daya rabin biyu ce yanzu wanda ya ce wanda in ka ce daya rabin biyu ce sai wani ya ce proof ka tabbatar kaga me ya kamata ka ce ma wannan wance ka tabbatar haka sai ce ba sai ka ce masa wannan ba shi da lafiya ko kuma sabsaba yake na'am da kuma kan cewa alkul akbaru min aljuz abin da yake gaba daya ya fi abin da yake bangare na wannan abu ko alkul akbaru min aljuz ko yanzu mutum jikinsa gabaki daya ya fi hannu girma ko na'am yawa ai inda abinda yake basit kamar wahid nisb ithnain ko kuma wahid wahid zaid wahid yusawi ithnain in kace a kawo proof ta ba yadda za ka yi proof amma idan alal misali kace the square root of 49 divided by the square root of 3 is equal to 7 over uh, to be divided by the square root of 9 is equal to 7 over 3 to in kace a kawo proof to wannan zaka iya cewa eh wannan yana bukatar dan muran tarkib sai ka sai ka bambanta shi tukuna filla filla kafin ka kai ga hukunci amma abin da yake basit hukunci na hankali wanda yake basit kamar irin wannan shi wannan baya daukan annabi la yahtamilu ghayra ba zai yiwu ba ya zama to kan cewar wahid zaid wahid yusawi ithnain a ce akwai amsar biyu dole amsar ɗaya ce a mathematics ana sa akwai wurin da ake samun amsar biyu ko eh a ba ilimin computer muke so ba ba binary ba binary ba binary products muke ba na sani a wajen a binary is either one or zero amma ai wannan ai wannan istilahi ne abin da ya ba sunanka eh eh jamil ai wannan istilahi ne binary digit saboda babu two a computer eh binary numbers babu two kamar yanda kamar yanda babu abin nan kamar yanda babu 10 9 babu 10 sai dai 1 da 0 babu 10 ko kuma in kace za ka ɗauki in kace za ka ɗauki za ka ɗauki duodenal numbers za ka ɗauki scale ɗinka sha biyu ne kaga yadda za ka rubuta sha yadda za ka rubuta sha biyu daban da yadda ake rubuta sha biyu a decimal a decimal scale so da wannan istilahi ne to bai canza hakika ba idan hankali zai yi wannan one plus one ɗin biyu ne to amma biyu a wajen su a wajen kwamfuta one zero ce saboda binary number ce eh an yadda wai abin da nake faɗa ansar ba wai daban take da abin da hankali ya tabbatar ba ita ce 1 plus 1 is equal to 2 sai dai su a wajen su 2 din sun ba ta wani abu daban ba ita ce 2 din da kake rubuta a wato dabarar lawyers za ka kawo mana wato kasan su lawyers komai za a iya tabbatar da shi in ka zo sai ya ta argument ne ta argument sai ce a duk wannan saboda malaman kwamfuta a wajen su haka yake yake na ba ma a wajen malaman kwamfuta a wajen ita kwamfuta ne haka istilahin ta ne ba wai istilahin mutane ba ne ita abin da take fahimta ne
ka gani sai wani barista sai ya zo ya ce maka to ai mu muna mu'amala da mutane ne ba da kwamfuta ba da inji ba ba mu'amala da inji ba ce na'am to karanta sharhin ka
يسمى نعم.
بالرب لا علما
aha yusamma fil istilah ilma to a ilmin mustala a ilmin istilahin manatiqa shi ake ce ma ilimi wato shine ah, wato al hukmu bi nisbati al mahmul ah, ila al mawdu ah, ah, wato idza ka- jaziman bi haythu la yumkinu taghayyuruhu na'am وان كان جازمه يعتبر التشكيك idan kuwa wanda aka yanke ya tamilu tashkik zai iya daukan shakka cewa haka ne ko ba haka bane وهو اعتقاد to wannan itiqadi ne
مطابق fahuwa atiqadun mutabik itiqadi ne mai dacewa mai tsam- mai mutabaka wanda yake dacewa مطابق الحق in ya dace da gaskiya وفاسد atacce ne in ya saba ma gaskiya اعتقاد الفلاسفه اله العالم kamar yadda malaman falsafa suke itikadin cewa a wato halitta al'alam universe ga baki daya kadi ba ta da farko a ga wannan itikadi ne wata ilma su wata iskawo maka ma proof. Hmm. itikadi ne amma wannan ya tamilu shan- shak Hmm. ya tamilu shak itikadi ne fasid eh bai zama to ba ilimi bane su suna faɗan su akan cewa ilimi ne amma ko ba ilimi bane ba ilimi bane domin a abin nan a a yumkin taghayyuru eh tasdiq su suka yi tasdiqin wannan amma yumkin taghayyuru taghayyuru in kace ba shi da in kace ba shi da farko qadim ne bi ma'ana shi ya kansa ke bi ma'ana wato ba a- ba yin sa akai ba kuma ga abubuwa na wanda suke nuna kan cewa yin sa akai saboda canjawarsa canzawarsa ya nuna kan cewar in time yake hadin ne yana da hudud na'am وان كانوا لا يشكون فيه duk da yake ba sa shakka a cikinsa eh, su ba sa shakka amma abin ƙabilun littashki saboda haka abin da ake nema kenan ƙabuluhu littashki yiwuwar a yi shakka a kansa ko da su wanda suke itikadin su a waƙe su ba sa shakka amma in abu ne wanda yake min haifu huwa ƙabilun littashki
لانه في الواقع قابل للتشكيك a gani abin da ya faɗa kenan domin a haƙiƙa wato abu ne wanda yake zai karɓi shakka abu ne wanda yake zai iya karɓar shakka musamman yanzu kai in aka zo aka gaya maka dun- wato duniya ba ta da farko sai ka tsaya kana kallon mutum da yadda ko kan na yadda ko ba haka ba amma yanzu idan wani ya zo ya ce maka ɗaya a tara da ɗaya biyu ne za ka tsaya kana kallon kan cewa an yadda ko kan na yadda ai wannan ba ko shakka babu haka zai ce maka ko shakka babu amma in ya zo ya ce maka kamar wannan duniya ba ta da farko to haka ne ka kana cewa haka ne shakka ta zo ko ba ta zo ba na'am
والوهم والظن وشك ما احتمل لواجب او فيه او لا احتمال والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح أو ضده أو ما اعتدل الوهم da الظن da ashakku alwahmu shine abin da kake wahamin sa kake kawo shi tare da ihtimalin eh, wato abin da yake ihtimalin daidai a cikin sa kadan ne wazannu abinda kuma kake zatansa ma'ana kana rinjayar da tabbatar abin wa shakku wanda kake taraddudi eh istiwa al-tarafai mahtamal shine wanda yake daukan fuska lirajihin ga abin da yake rajihi abin da yake mai rinjaye wato ka dauki abu a wanda yake mafi rinjaye aka sansani wannan shi ake ce ma waham audiddihi ko kishiyarsa shine marjo wato ka ɗauki ka yi hukunci da abu tare da ihtimalin ihtimali tare da yiwuwar cewar tare da yiwuwar wato kora wannan abin amma yiwuwar marjuhiya ce ta ɗan ɗarsu dai amma ba mai ƙarfinta ba shine mafi rinjaye ba au ma'atadal ko kuma wato a tsarfan yadda ko rashin wa yadda sun yi daidai wa daidai yanzu misalin alwaham shi ne wanda yake kasan shi makaryaci ne sai zo baka labari yadda ka ga wannan labarin yadda ka ga wannan labarin wani matsayi za ka bashi kasan makaryaci ne shak a makaryaci ya zo ya gaya maka eh 70% ƙarya yake karin jifakan ƙarya yake to kad yasduqul kadhub haka zaka ce wataƙila makareci yau yayi gaskiya ka gani gaskatawar ka da kai tare da ihtimalin raji cewa ƙarya ne ko mafi rinjaye cewa ƙarya ne amma ka yadda to wannan shi ake ce ma waham shi ake ce ma waham tare da cewa annaqid shine ihtimalin raji adhannu kuma shine annaqid ihtimal marjuh shine kamar adali ya zo ya baka labari wanda baya ƙarya ya zo ya baka labari za ka yadda amma za ka yi ɗari bisa ɗari kamar kai ne ka kai ne ka gani ya ce wato wataƙila bai ya kuskure amma dai kamar sa ko goma ya ƙarya kai haba amma wannan ba zai ƙarya ba to ka akwai wannan ihtimalin amma marjuhi wanda kuma ya itidali shine majhulul hal mutumin da ba san shi ba makaryaci ne ko mai gaskiya ne baka taba sanin ko shi waye bai zo ya baka labari kaga in ya baka labari wannan zaka ajiye shi ne a a mustawan shak gaskiyarsa da ƙaryarsa duk ɗaya ce saboda majhulul hal to wannan yana a a cikin abubuwan da suke hukunci wanda yake wannan yana zuwa a cikin babin ilimi da yawa yana zuwa a cikin babin hadith yana zuwa a cikin babin fiqh yanzu gashi muna yin sa a wasu al-ilm al-dhann alwaham ashak wannan su ne maratib na ma'arifa in ka san abu in ka wato tabbatar da abu ba tare da wani ihtimalin saɓaninsa ba wannan shine ilimi waɗansu lokaci suna cewa al'ilmu daruri shine wanda yake kana dole ka yadda da shi tattaro ilil imani bi baka bukatar sai an kawo maka dalili wani lokaci kuma zai iya zamantowa shi kan suna raba shi zai iya kuma zamantowa al'ilmun nazari wanda zai baka ilimi amma ba ga kowa ba sai ga wanda yake ya san adilla wanda yake ya san adilla zai iya tartibin su ya tabbatar zai ba shi al'ilmin nazari yanzu kaga al'ilmin daruri shine kamar wahid zaid wahid ithnan wannan ilmin daruri ne kowa ya sani amma aka kawo maka wata complex equation ta lissafi wanda sai ka zo ka yi su quadratic equation su wane ne su wane ne har ka san hukuncin kaga in ka san in ka kai zuwa ga hukuncin ilimi ne baka ko shakkar cewa abin haka yake kamar wani malaminmu lokacin da muke injiniyarin wani bakif ɗai ba misire ne wato na ga abin ban mamaki ga wannan mutum wato yana koya mana complex variables idan yana so ya sa tambaya amsar zai rubuta in ya rubuta amsar sai ya koma yana sanya kushin har sai ya sa tambaya reverse saboda tsabar iya lissafi ba wai daga tambayar zai fitar da amsar ba a'a amsar zai rubuta sannan sai ya daga haka sai ya koma ba har ya samu tambayar to kaga irin wannan to abin ilimin da kaga ilimin da yake da shi ilm nazari ne domin kai ga wanda baka da wannan sai ka ce a wannan a wannan abin nan yake a wannan me yake wannan bokanci yake buka wasu malam umar wajen kudinsu suna tabawa ya ce akwai biyu babu babba ta cika wani biyu kaga wannan ilmu nazari ba ilmu daruri bane kai ma ka baka bukatun sani amma su saboda yau da kullum ya zamanto musu durba saboda nazar da yadda jikinsu ya hadas ɗinsu ya ba su kamar yadda malaman hadisi za su ce wannan hadisin ba magana annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce babu yadda za a yi su yadda sabanin haka ba zan wani lokaci na kira zuwa ga matsayin ilm daruri a ilm na wato ilm daruri a wajen su to amma ilmi ne nazari to sai kuma azan azan shine abin da yake a wato ba za ka san abin hakikanin abin yadda yake ba ɗari bisa ɗari kamar yadda ilimi yake amma mafi rinjaye cewa abin haka yake kaga da yawa daga cikin hukunce-hukunce suna sawa ana a ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa mai kiran sallah shi shi kaɗai ya kiran sallah ta yiwu lokacin da alfijir ya fito bai gani ba ko ya yi kuskure amma aka ce a gaskata shi a kama baki daga azumi a daina sallar wuturi a shirin sallar asuba an ce a yadda da shi ya tura sahabbansa ɗaiɗai ya tura mu'az ibn jabal shi shi kaɗai zuwa ga yaman ya ce ya bayyana musu addini shi kaɗai shi zai je ce ga bayanin addini tare da yiwuwar kan cewa zai iya kuskure amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi haka duk saboda babin ana aiki da azan haka zalika aka ce idan shaidu biyu suka yi shaida akan barawo yayi sata a yanke masa hannu ta yi za su yi kuskure ko amma duk da haka Allah ya halatta a yi masa wannan hukuma tare da shaidarsu ba a ce sai an wato sai ta zamanto ɗari bisa ɗari yadda babu wani yiwuwar kuskure ba a shakku kuwa ita shakka ba a aiki da ita haka zalika min babu aula alwaham to sannan kuma martaba ta ƙarshe shine aljahal akasin al'ilm to waɗannan kamar yadda nace suna zuwa a babin hadith wajen sanin hukuncin alkhabar wahid da wajen bambancewa tsakanin almutawatir da al'ahad wanda muke a cikin mustalah ko to sannan suna zuwa a babin fiqh za ka ga suna cewa ta haƙiƙan aw dhanna la wahma la shakkan aw wahma wato idan mutum najasa ta samu jikinsa alal misali ko kuma aka gaya masa ko kuma ya yi ya fuskanci kibla ya san kibla ce ta haƙiƙan auzan nan la shakkan auwahman to suna amfani da shi to za ga in sun faɗi wannan sai ka fahimci abin da suke nufi da amfanin wayannan mustalahat din kenan saboda a cikin littattafan kamar a cikin littattafan fikihu in suka zo ba za su iya su maka bayanin haƙiƙan auzan nan ba ko a shakkan awahama ba su yasi maka wannan bayanin ba saboda sun san ka sani bi sauri mu karanta sharhin da Allah kafin a tada sallah wato hukunci idan ba yanke yake ba idan ya zama to yiwuwar wato ki yiwuwar abin da yake warware abin da aka yi hukunci da shi yana tana nan na samuwar wannan nasabar ko rashin samuwarta to yana kasuwa ya zuwa ga kashi uku waham da zan da shak shi waham shine hukunci akan abu tare da iwuwar wato akasinsa yiwuwar abin da zai warware shi ihtimalin rajihan kuma wato wannan ihtimalin yiwuwar ta zama ita ce ita ce bai rinjaye ba shi kuma zannu kishiyarsa kamar hukunci da ƙaryar adali wannan waham ne adali ya ba da labari ka ce watakila ba da gaskiya ba ne wannan waham ne a cikin labarinsa domin abin da yake mafi rinjaye daga fuska biyu wato gaskiyarsa ko ƙaryarsa gaskiyar wato gaskiyar mai gaskiyar adali abin da yake mafi rinjaye shine gaskiyar adali la kadhibu ba ƙaryarsa ba. Shi kuma zannu diddul waham shine kishiyar waham. Ya zamanto ya ɗauki annaqid abinda zai warware shi amma yiwuwar wannan marjuhiya ce abinda yake an yi rinjaye a kanta. Kamar hukunci da gaskiyar adali a cikin labarinsa. to ka gani gaskiyar adali a cikin labarinsa cewar ba gaskiya yi ba wannan ihtimal ne marju na wa shakku ita kuma shakka wanda yake daukan wato abinda zai warware maganar tare da daidaituwar fuskar guda biyu kamar hukuncin cewa majhulul hal yayi gaskiya a cikin labarinsa an ce akwai kauli da yake cewa alwaham da shak don ba sa daga cikin tasdi domin an tabbatar da kun cewa wato babu tabbas a ciki domin alwaham mulahadatul marju kana kallon marju din ne eh wa shak shi kuma shakka kana taraddudi cikin abkuwar abin ko rashin abkuwarsa saboda haka kaga baka yi idraki baka tabbatar da nisba ba ko in kana taraddudi shi ko duk magana an ce ana ana magana akan tasdiq tasdiq kuma shine tabbatar da nisba to wanda yake shakka ko ya tabbatar to bai tabbatar ba saboda haka sai suka ce to dan me ma za ku sashi a cikin babin ilmi a cikin babin tasdiq kai na'am wa tahqiq abinda yake gaskiya da tabbas shi mai yin wahami hukunci yake yi bi tarafil marju yana yin hukunci ne da janibin da yake marjuhi hukunci kuma wanda yake shi kansa marjuhi ne shi ko mai shakka idan shakkarsa saboda wato fuskokin dalilai sun wato sun zamanto sun yi hannun wato sun yi hannun riga to yayi hukunci ne taraddu shi ma kansa hukunci yake ya ce ni mutaraddidi ne idan kuma wato saboda bai yi tunani din bane to ba mai hukunci bane saboda haka ba baya cikin wannan abu daga nan ne sai ake sabani akan waqfi aula idan aka samu sabani tsakanin malamai wani yace ya halatta wani yace bai halatta ba wani ya tawaqqufi za a ce ikhtalafa ulama ala thalathati aqwal ko ka ala qawlayn wanda ya tawaqqufi akan abu kauli ya dauka ko ba kauli ba kauli ya dauka saboda yayi tunani akan dalilai saboda haka sai yake hukunci kin hukuncin nan nasa shi kansa kauli ne na'am na'am amma wannan abin da yasa wannan fa zatanmu ne wani kuma zai ce a wannan ba kauli bane eh shi yasa irin wayannan abubuwan da ake cewa fahimta fuska ce magana ce ingantacciya na'am dan haka idan ka san ma'anar waham iyakar yadda aka iyakance shi da zan da shak to ka sani cewa bin wahami haramun ne ba a aiki da wahami bin zato a cikin aqaid shi ma haramun ne wannan akwai tafsil a ciki min haithul adilla shi za a ce a cikin aqaid haramun amma ta wajen wato abinda in ta fuskar cewa a tabbatar da aƙida da wato dalili wanda yake zanni ne wannan ba daidai wannan tabbas ne za a tabbatar da idan hadisi ya zo ya inganta ko da bai zama to mutawatir ba za a tabbatar da aƙida da shi tare da cewa kuma zanni yake ba da fa'ida na'am amma binsa a cikin al'amura wato na rassa na ayyuka wato na abubuwan ilimi to wannan ya halatta idan wani abin wanda yake mani'i na shari'a bai hana yinsa ba bi shahadati adlin wahid kamar yin hukunci da shaidar adali guda ɗaya idan duk da yake ya abin da yake mafi rinjaye a cikin zato shine gaskiyarsa mimma qaddima fihi nadir wannan yana daga cikin abin da aka kaddamar da abin da yake nadiri akan ghalib wato al-ghalib shi an-nadir shine ya zaman to kan cewa bai gaskiya ba a ya zaman to kan cewa yayi ƙarya shi ko shakka saqitul ijba ba amfa wato lura da ita an watsar da shi sai a cikin hali wanda yake kaɗan nadiri kan nadhi kamar yayyafa ruwa saboda shakka a cikin samuwan najasa wanda malaman fiqh suka kawo wa man shakka fi isabati najasa nabaha haka suka ce ko to shi ne to mu tsaya da subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk eh ai da ma ba mun ji ba annabi fi'il fi'il ba